الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الغودية تتبت الله kowa mai komi da sake ba mu daman zama a wannan majalisi don gabatar da karatun wannan littafi na bulogul mara muna cikin kitabu sala ya mu tashi babu salatul idai baban da zai bayani akan sallar idodi guda biyu idul fitr da kuma idul adha sallar azumi ko bayan an gabatar da azumi na ramadan وكما صلى ليا عن عائشة رضي الله عنها كم إذا عائشة يرضى الله تثبت أجريت قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس عائشة fatar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa alfituru ma'ana buɗe baki yau mai yuftiru nasu ranar da mutane ke buɗe bakinsu ma'ana abinda ake yi a wannan hadisin cewa buɗe baki da ma'ana kenan ƙarshen azumi aje azumi da ma azumi tare da jama'a wannan shine ƙa'ida idan an ce an gani yanan ka ɗoka tare da jama'a lokacin ɗoka azumin kenan in an ce an ga wata a ƙarshe lokacin ajewa lokacin da kowa zai buɗe bakinsa to kai ma ka buɗe bakinka a wannan lokaci wannan shine fassarar da malamai suka yi ma wannan hadisi suke cewa ma'ana ma'anar wannan hadisin shine alfitur hada alfitur wasu ma'al jama'a wa mu'zamun nas kenan wannan hadisin sai ta ce wal adha yawma yudhihi nas da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce layya shine ranar da mutane suke layya idan da kowa ke layya ran nan ya kamata kowa ya layya ba mutum ya ce shi ko da yaushe ne ya rika zaɓa ko jama'a sai ya gani da idanunsa ya ɗoka sai ya gani da idanunsa sannan ya aji duk lissahin da jama'a suke shi a wurin shi kuskure ne nashi ne kaɗai an lissahin ne wannan kuskure ne wannan hadisin dalili ne akan cewa ana lura a wajen tabbatar sallar idi muwafaƙar mutane da mutane suka yi muwafaƙa a kan yanan ga ranar yanan shi kenan sai a yi ta kaɗaituwar mutum kaɗai mutum guda da sanin ranar idi ta hanyar ganin wata kenan wajibi ne ya yi muwafaka da wasunsa kenan ko da misali a ce kai kadai ne ka gari sai zama to duk jama'a su yi muwafaka a kan wannan ba kenan kai sai ka bi jama'a ka bar naka wannan shi ne ka'ida ko wannan hadisi imam turmiji ya fitar da kwatankwacin wannan hadisin daga abu huraira a cikin ma'anarsa akwai hadisin abdullahi ibn abbas ƙurabi yake cewa mutanen sham sun ɗauki azumi da kuma mu'awiya ma'ana da ganin jinjirin wata a ranar juma'a a sham a ranar juma'a a sham aka ga wata sai mutanen sha suka ɗauki azumi sai ya zo madina a ƙarshen wata abdullahi ibn abbas ya ba da wannan labarin sai ibn abbas yake cewa mu dai lakin na na ra'aynahu lailatar sabti wala na zalu na somu hatta nukammila salasin mu dai mun gan shi ne a daren asabar da aka ba mu gushewa mana azumi sai mun cika talatin ko kuma mu gansa yace kultu sai na ce awala taktafi bi ru'yati muawiya wan nas shin ba za ka isu ba da ganin muawiya su da sun ganin shi daren juma'a da sauran mutane Allah ya ce la a'a haka za a mara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka dai manzo Allah ya umarce mu idan zahirin hadisin cewa kurai bakin nan na daga cikin waɗanda suka ga wata sannan ibn abbas ya umarce shi ya cika azuminsa ko da ko yana da yakinin cewa wannan ranar da aka ce a cika azumi ranar ranar idi ce amma tun da jama'a ba sai muwafaƙa ba kenan shi sai ya cika ma'ana ya bi jama'a wannan shi ne kenan ko da misali a ce mutum guda ya ga wata ya tabbatar da ranar da aka ce ma'ana za a yi sallah wannan ranar da aka ce a ci gaba da azumi wannan ranar sallah ce saboda shi ya ga wata a daren ma'ana talatin ba ɗaya kenan ranar talatin ranar idi ce shi a wajensa sai ya zama mutane su kuma tsora ba su yi muwafaka a kan haka ba kenan mutum bai ce a shi yau zai sallar shi a sai ya bi jama'a wannan shine abin da wannan hadisin na aisha yake nuna mana ko وعن أبي أمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما دقى أبي أمير بن أنس بن مالك دقى الله تبت أبو عن أمومة له من الصحابة دقى وسبب بن سنة صحابي يقنن ما أيضا سكوية المنسى أن ركبا جاءوا وسمته هي سنزو فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس suka ba da shaida ai su jiya sun ga wata wa amarahum annabi sallallahu alaihi wa sallama an yuftiru sai manzo Allah ya umarce su cewa kenan su aje azumin su wa idza asbahu an yaqtu ila musallahu yana in suka wayi gari su yi sammako su kai wajen sallar idin su wannan hadisi ahmad da abu dauda suka rawaito shi wannan lafazin na imamu ahmad ne isnadin shi isnadi ne sahihi ingantacce kenan wannan hadisin dalili ne akan cewa sallar idi haka ne ko sallar idi ana yin ta ne a rana ta biyu bayan mutane sun wuta zuwa sallah yana zahirin hadisin shine hadisin na nuna mana lokacin yin sallar idi ta an ce misali an ga wata kenan barar da aka ga watan bane za a yi sallar idi ko? sai ga gobe rana ta biyu sannan za a yi sammako a je can aje a yi sallar idi tun da gashi waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ce sun ga dare sun ga azumi sun ga wata ajiya sai ce to yanzu ku ajiye azumi ga gobe rana ta biyu kenan sai ku je ku yi sallar idi wannan kenan wa an anas radiyallahu anhu qala daga anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yabdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai yin sammako ranan eh, sallar idil fitr sai ya ci wasu ɗan dabinnai daga sunna ne kayan mutum ya tafi sallar idi ya ci wani abu ko da da biro ne akhrajahu al-bukhari bukhari rawaito shi wa fi riwayatin mu'allaqatin a wata ruwaya wanda take mu'allaq wa salaha mu'allaq shine wanda aka shahi sanadin amma imam ahmad ya rawaito shi da cikakken sanadin nasa ba tare da an shahi ba ya ce wa ya akulu hunna afrada yana cin su guda guda yanan ko ya ci ɗaya ko uku ko kuma biyar utiri ne kafin ya kai sallar juma'a eh sallar idi malam bahaushe yake sallah karama ko to ne ana son kada mutum ya fita ba tare da ya karya ba kuma hadisin na nuna cewa manzo Allah akan haka ya dawwama wasu malamai suka ce hikima a cikin a ci wani abu kafin sallah don kan mutum ya yi zaton cewa azumi ya lizumce shi ne kenan shi yasa aka take ne ya ci wani abu kafin ya ta yi sallar iri don kai tsammanin cewa cikin azumi yake kenan wannan kama an toshe wata kawa ce kafin afkuwar abin ibn kudama yake cewa mu ba mu san wani abu a cikin cewa ana son a gaggauta cin wani abu a cikin wannan ranar kafin sallah ba mu samu wani sabani tsakanin malamai duk malamai sun ittifaki akan cewa mutum ya ci wani abu kafin ya tafi sallah ya zo a cikin fatawar bari suka ce hukunci hikimar cewa in san samu ne mutum ya ci dabino saboda abin da ke cikin dabino ma'ana na na farko dai yana da zaƙi sannan kuma yana ƙarfafa gani cin dabino yana ƙarfafa ganin musamman ma idan ganin mutum ya yi rauni saboda kaga in mutum na da azumi tsawon wata guda mutum na azumi ba mamaki ganin shi na iya ragewa kenan in mutum ya ci dabino kenan cin dabinon nan yana iya mai domin shi ganin da ya rage wannan kenan wa an ibn burayda radiyallahu anhu an abihi qala daga ibn burayda yadda Allah ta tabbata a gare shi daga babansa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance la yakhruju yawmal fitr ranar sallar ma'ana buɗe baki baya fita daga gida hatta ya ta'ama sai ya ci abinci wala ya ta'amu yawmal adha a ranar sallar layya kuma baya cin komi hatta yi salliya sai in yayi sallar ɗin rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa tirmidhi da tirmidhi wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisi da kun ga wannan hadisi dalili ne akan shar'ancin cin abinci ko wani abu ma'ana a sallar buɗe baki kafin a yi sallah in kuma sallar ya ce mutum ya jinkirta cin wani abu har zuwa bayan sallah hikima a ciki aka ce saboda mutum ya bayyana karama ma'ana karamcin Allah da ya yi wa bayansa da ya shar'anta musu yanka layyansu da haka abin da ya fi shi ne mutum ya fara cin layyarsa don gode wa Allah akan ni'imar da ya masa na shar'anta masa wannan yankan shi yasa aka ce mutum ya jinkirta cin wani abu sai bayan ya yi sallah ya zo yanka layyarsa sai ya samu wani abu daga cikin layyarsa ya ci dan ya samu alkhairin duniya da kuma sakamakon lahira wa an ummu atiya radiyallahu anha daga ummu atiya da Allah ta tabbata a gare ta qalat tace umirna an nukhrij al-awa'iq wal-hiyyada fi al-eidain يشهدنا خيرا ودعوة المسلمين ويعتذر الحيض المصلى متفق عليه daga umma afiya yadda Allah ta tabbata a gare ta al'ansariya sunanta nusaiba nusaibatu bintul harif a wani kawai aka ce sunanta ما- يعني نسيبة بنت الحارث والأولى أكتشي بنت كعب ta kasance tana zuwa yaƙi tare da manzon Allah so da yawa tana huta yaƙoƙin da manzon Allah yake huta domin yi ma waɗanda aka yi ma raunuka magani da jinya ko aka ce tana daga cikin mutanen basra wasu daga cikin jama'a sahabbai da malaman tabi'ai a basra ma'ana suna koyan wankan gawa a wajenta saboda ita ta halarci wanka da aka yi magawar 'yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda haka ake zuwa da abin nan koyon wanka a wajenta to shine ta ce umirna an umarce mu kun ganin ya zo mabinilil majhuli ne saboda me an san wane ne ya umarni ko shine ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar Bukhari ya zo amara na nabiyuna annabi mu ya umarce mu an nukhrija mu fitar zuwa ma'ana filin sallar idi mu fitar da al'awa'iqa ‘yan mata buduryu waɗanda suke baligai da waɗanda suka kusa balaga wal hajjadu da kuma waɗanda suke masu al'ada waɗanda suna cikin idi ya zo amma kuma suna cikin mai al'ada jinin al'ada to ta ce an umarce mu manzo Allah ya umarce mu duka waɗannan mu fita da su zuwa hilin sallar idi fil idaini a cikin sallolin idin nan guda biyu ya shahadin alkhaira su halarci wannan alkhairi shine mi shiga a cikin falalar sallah sallar idi ga waɗanda suke ba masu ga waɗanda suke ba masu al'ada ba su halarci sallar kuma ai sallar da su waɗanda ba su ganin al'ada wa da'awatul musulmi ne da kuma addu'ar musulmi wa ya'tazila al-hiyyadul musalla amma su masu jinin al'ada sai su nisanci mi su ƙaurace ma wurin sallah amma su je su zauna wajen addu'o'in da za a yi da hudu'o'in da ake su saurara sallah dai ce abba za su yi ba don su ma su samu wannan alkhairi ko haka ne mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisin dalili ne akan wajibcin fitar da su a ciki akwai maganganu guda uku wasu malamai suke cewa wajibi ne a fitar da 'yan mata balagaggu da waɗanda suka kusa balaga da yara da masu al'ada duka wajen zuwa sallar idi wasu na ganin ma wannan wajibi ne kamar yadda abubakar da umar da ali suka faɗa abinda ke karfafa wajibcin wannan shine abinda ibn majah da bai haƙi suka rawaito hadisin ibn abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yana fitar da matansa da 'ya'yansa a sallolin nan guda na inji kuma wannan zahiri ne a cikin manzo Allah haka ya ci gaba da yi sannan kuma amun ne ya gami kowa da kowa magana ta biyu suka ce sunna ne ba wajibi ba kenan aka ɗauki wannan umarnin da manzo Allah ya yi alal nadabi ma'ana akan mustahabbanci ne ba akan wajibci ba haka wasu jama'a daga cikin malamai suka faɗa suna kawo dalili ma'ana ya illantar da fitarsu shi ne su halarci alkhairi da kuma addu'ar musulmi inda wajibi ne to da ba a kama wannan da an ce su fita don su bayar da abin da yake wajibi sai aka ce a adar su halarci alkhairi da kuma addu'ar musulmi ko magana ta uku wasu suka ce wannan ma shafaffen abu ne an shahi wannan magana cewa wannan ya kasance ne a farkon musulunci saboda ana buƙatar musulmi su huta da mata da maza don a ga taron jama'ar musulmi da yawansu wannan shi ma yana hargitsa yana tsoratar da kafirai ko? aka ce sannan sai aka shahe wannan wannan shi ne maganganun da malamai suka yi wani bin umar radiyallahu anhu daga abdullahi ɗan umar yadda allah ta tabbata a gare su shi da ma'aifinsa قال يتكال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي وأبو بكر دا أبو بكر وعمر دا عمر يصلون العيدين سنة يصلون العيد النوم قدامي قبل الخطبة كاهم هدوما سأين سلم من سنة أيمي سنة أي الهدوما ونشير سنة كده أشكو وانا حديث akwai dalili akan cewa wannan shine al'amarin da annabi ya sallallahu alaihi wasallama da kalifofinsu suka dawwama a kai kuma suka doge a kai tunan zahirin shi shine wajibcin gabatar da sallah akan hudu ba kuma malamai sun yi ijma'i akan rishin wajibcin hudu ba a cikin sallolin nan guda biyu ba wajibi ba ce inda aka dogara shine abin da nasa'i ya rawaito da ta fitar da ibn majah da abu dauda hadisin abdullahi bin sa'ib ya ce shahidtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ida na halarci sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada lokacin da manzon Allah ya gama salatu sallar sa qala sai ce inna nakhtubu mu yanzu za mu yi hudu ba faman a habba an yajlisa lil khutba falyajlis wanda ke son ya zauna ya saurari hudu ba ya zauna wa man a habba an yadhhab falyadhhab mai son ya tafiye shi kuma ya tafiye shi kenan wannan shi ke nuna kenan hudubar ba wajibi ba ce da wajibi ce kenan da dole ne mutum ya zauna ko yana inda mutum zai gabatar da hudubar kayan sallah ba a shar'anta cewa ya sake yin ta ko da ko mai yin haka ya saba musulna ana za mu dakata su wani kallon muhammadu tashar Allah ila ila an astagfirka wa tuba ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh